الرحمن الرحيم قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنا يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون بالأرض بغير الحق ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبرن وعد الله حقا فإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن ياتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أفضل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة عشرين قوة رمضان هجرانا لشكرة دولة دولة ثلاثين شدة daidai da bakwai ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha biyu muna cikin tafsirin suratul arab kuma za mu maimaita aya ta ɗari da hamsin zuwa aya ta ɗari da hamsin da takwas insha Allah ta'ala wannan darasi yana ɗauke da bayani akan cewa Allah madaukaki ya tsananta shari'arsa akan banu Isra'il قال الله تعالى ولما رجع ولما رجع موسى إلى قومه غضبان عتبا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكانوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين ولما رجع موسى إلى قومه لوكشن النبي موسى عليه السلام يداو كجماعة غضبان أصفا ينا فشي ينا جكن تنزلي wato shadidul gaba kawai sai ya ce bi isa ma kalaftu muni min ba tir da abinda kuka wakilta min a bayan tafiyata abinda kuka aikata a bayana nabi musa alaihi salam ya ce tir da shi a ajiltum amra rabbikum shin kun hanzarta al'amarin Allah mahalicin ku kenan wa azqal alwahid haka annabi musa alaihi salam sai ya jefar da alwala wa akhadha bi ra'si akhihi yadurruhu ilayhi ya kama kan dan uwansa wato shine annabi Harun alaihi salam ya jurruhu ilayhi yana jamsa zuwa gare shi qala ibn umma yace ya kai dan uwata idan aka ce ibn umma dan uwata kamar yadda ibn kasir yake faɗa inna ma qala ibn umma litakuna ar'af wa anja'a indahu wa illa fa ko shaqiquhu li abihi wa ummihi da annabi Harun da annabi Musa alaihi wassalam baban su dai maman su daya wato dan uwansa ne shakiki amma ya ce ibnu um ya kai dan uwa idan aka hada mutum da alaƙar da ke tsakani ta wajen uwa yana nuna akwai tausayi saboda uwa mai tausayi ce saboda haka idan aka ce dan uwa na ba dan uba ba aka ce dan uwa na wato akwai tausayi tsakanin mu nan nake so in tabbatar da tuntuɓin harshe da na yi cikin bayani da na gabatar a jiya na jingina wannan magana ga annabi Musa alaihi salam kuma ina neman gafaran Allah wato annabi Harun alaihi salam shi ne wannan magana aya ta dauki maganar annaba wannan guda biyu farkonta maganar annabi Musa alaihi salam ta kuma amsar annabi Harun alaihi salam annabi Musa alaihi salam ya dawo daga ganawarsa da Allah subhanahu wataala ya tarar da banu Isra'ila suna bautan dan maraki hankalinsa ya tashi Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana gabuba na asifa don haka ya kama dan wato kan dan uwansa annabi Harun ya jurruhu ilayhi yana jansa zuwa gare shi wannan yana kama da bayanin da Allah subhanahu wa ta'ala ya suratu Taha aya ta 92 zuwa 93 ma mana'aka idh ra'aytahum dallu Allah tattabi'a ya kai Haruna me yasa lokacin da kaga banu Isra'ila sun bace me yasa baka bi ni ba afa asaita amri shin ka saba umarni na kenan annabi Musa yake tambayar annabi Harun alaihi salam lokacin da annabi Harun ya bashi labari bi uzurihi fa qadila uzra ya karbi uzurin dan uwansa shi yasa yake cewa za ka abu bi lihiyati wala jirasi kada ka kama gemu na kuma kada ka kama kaina inni khashitu an takuna farrata baina bani isra'ila wa lam tarbu qawli ni na ji tsoron zaka ce ka raba kan banu isra'ila idan har na basu na bika saboda haka yasa ban ma bika din ba ba za ka saurari magana ta ba saboda ya san halin dan uwansa wato shi annabi harun yana da saukin hali annabi Musa alaihi salam yana da tsananin hali haka Allah ya hada su saboda me saboda tafiyar da sauki shi yasa annabi Musa da kansa ya roki Allah ya Allah ka sa in samu dan uwa daga cikin gidana saboda na san zafi na ka sa in samu dan uwa wanda zai zama yana taimaka min wajen tafiya wannan da'awa Allah ya taimaka masa da annabi Harun alaihi salam don haka yasa annabi Harun yake cewa wa lam tarqu qawli ba za ka saurari magana ta ba wannan dalilin ya sa a nan suratul a'raf annabi harun alaihi salam yake cewa ibnu umma ya kai dan uwana innal qauma sab'atuni wadannan mutane so rauna da ni wa kadu yaqtuluna ni sun kusan kisa na wala tushmit bi al a'da kada ka sa makiya su yi murna game da ni domin idan abokan gaba suna ganin ni da kai gashi nan muna faɗa da juna a gaban jama'a kaga makiya za su yi farin ciki ولا تجعلني مع القوم الظالمين kuma kada ka sa ni cikin mutane a zalimai waɗanda sun bauta ma kan malaki kaga yana bashi hakuri kuma annabi Musa alaihi salam lokacin da ya fahimci lallai annabi Haruna ba shi da laifi kamar misali a suratu Taha aya ta 60 ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري الله يا رجايا وانك النبي هارون عليه السلام kafin dawowar annabi Musa annabi Harun alaihi salam ya yi tsawatar ma banu Isra'il ya ku jama'ata wannan dan malaki da kuke gani fitina ce gare ku amma hakikanin mahalicin ku shine Ar-Rahman ba dan malaki ba fattabi'uni don haka ku bi ni wa ati'u amri ku yi biyayya ga ga umarni na a wannan lokaci da annabi Musa ya gane lalle dan uwansa ba shi da laifi da yace a gaba قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين قال تعالى موسى ربي يا الله اغفر لي ولأخي كغافر تامن دقن وانا وأدخلنا في رحمتك كشقد دموتك رحمك وأنت أرحم الراحمين كيد ما في جنكا ما في جنكا Nabi Musa alaihi salam ya yi addu'a ma kansa da ɗan uwansa annabi Haruna alaihi salam. إن الذين اتخذوا العجلة إن الذين اتخذوا العجلة ينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين إن الذين اتخذوا العجلة النبي موسى عليه السلام يقول للي وأن سكرك وأن تمرك sai na da kun gababun min rabbihim wani fushi daga wajen mahalicin su zai same su kaga Allah ba zai basu ba ke waɗanda suka bauta ma dan malakin nan akwai wani fushi daga wajen Allah wanda zai same su wa zillatun sannan kuma akwai wani kaskanci da za su samu fil hayatid dunya a rayuwar su ta duniya wa kadhalika najidul muqtarin kamar haka ne muke takawa masu kirkiro karya والذين عملوا السيئات والذين عملوا السيئات ثم تعبوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم والذين عملوا السيئات ودن سكا أيوكا نليفكا ودن سكا أيكا تليفكا ثم تابوا من بعدها دقبايا سكا توبا وآمنوا كما سكا إيماني سكا جار أيوكا سوء inna rabbaka min ba'daha lagafurur rahim lalle Allah mahaliccinka a bayan wannan tuban a bayan gyara aikin lalle Allah mai yawan gafara ne Allah mai yawan jinkai wanda wato wannan yana tabbatar mana cewa wannan siffa ta Allah ta kasance tare da kuma siffa ce ta zaci na Allah subhanahu wataala gafara da yafewa da jinkai siffa ne na zatin Allah subhanahu wataala don haka yasa tuntuni Allah ke da wannan siffa tun zamanin Annabi Musa alaihi salam wanda yayi laifi daga baya ya tuba komai girman laifin idan dai mutum ya tuba ya gyara aikin sa Allah zai gafarta masa idan aka ce rahimun har ma Allah ya masa jin kai bayan ya maka gafara ya maka jin kai saboda haka ba laifin da yafi karfin Allah madaukake ya gafarta ma bawa falamma sakata an musa al-ghadab ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون falamma sakata an musa al-ghadab sa'ilin da kushi ya natsu ga annabi musa alaihi salam lamma sakata sakana an musa al-ghadab lokacin da kushi yayi shiru ana nufin kushi ya natsu fushi ya natsu ga annabi Musa alaihi salam kaga hankalinsa ya kwanta ke Allah ke cewa sai da hankalin annabi Musa ya kwanta sai ya ga ai ai ya watsar da alluna akaza alwaha don haka sai ya ɗebo waɗannan alluna ne wa fi nusqatiha hudan wannan wannan ayan ita ce take tabbatar da dalilin da yasa annabi Musa alaihi salam ya zubar da waɗannan alluna me yasa ya zubar da allunan fushi ne saboda haka da fushin ya kau sai ya ɗauko alluna kaga fushin nasa yana da tsanani kwarai wa fi nuskatiha a kofi na wannan waɗannan alluna din hudan wa rahmatul lil ladina hum li rabbihim yarhabun akwai shiriya akwai rahama ga waɗanda ke tsoron mahalicin akwai shiriya akwai rahamar Allah ga waɗanda suke tsoron Allah tabaraka wa ta'ala al-imam al-qurtubi fasara ita wannan aya a cikin al-jami'u li ahkamil qur'an mujallad na 7 shafin 253 yace kaulu ta'ala wa katabna lahu fil alwah idan aka ce alluna ana nufin wato Allah ya rubuta ma annabi Musa alaihi salam duk wani ilimi min kulli shay'in cikin su yuridu tawrata yana nufin littafin at-taura shi sa aka ce wa fi nuskatiha a kofi na alluna saboda alluna babu amma har yanzu duk littafin da ya zama ana jingina shi ga waɗancan at-taura din zaka samu akwai dai shiriyar Allah akwai rahamar Allah a ciki don haka yasa har yanzu a cikin Bible ɗin ana samun ragowar rahamar Allah tabaraka wa ta'ala wanda akan haka ko suke samun shiriwa har ma a zauna lafiya saboda rahamar Allah da ke ciki da kuma shiriyar Allah da ya sa a cikin wannan alkawara din wa tara Musa qawma واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السبهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا Annabi Musa alaihi salam sai ya zaɓi mutane saba'in daga cikin jama'ansa, wato daga cikin banu Isra'il, limiƙatina domin tsayuwar neman tuba ga Allah, domin tsayuwar neman tuba wato tsayuwar tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala shine limiqat limiqat wa'adi da Allah madaukake ya ba mu sai da Allah ya ba su lokaci da annabi Musa zai zo da waɗannan banu Isra'il wurin da Allah ya ayyana masa inda za su yi tuba ga Allah akan abin da suka aikata to ya zaɓi waɗannan mutane saba'in zaɓen su ma aka yi waɗannan mutane saba'in ɗin saboda za a tafi ne neman gafaran Allah wanda yana nuna cewa ana samun wakilci kenan tun zamanin farko ana samun wakilci tun zamanin farko ba sharadi bane ya zama idan za a yi abu a garin na a ce kowa sai ya zo a idan aka zaɓi wasu mutane sai su wakilci garin gaba daya abin da ya faru zamanin annabi Musa alaihi salam ne annabi Musa ya zaɓi mutane saba'in waɗanda za su tafi masu hankali a nemi gafaran Allah saboda abin da aka aikata laifi ne mai girman gaske an yi shirka da Allah falamma akhadathum ar-rajfatu lokacin suka iso wurin ganawar da Allah sai zamanto girgizan kasa ya kama wato az-zalzalatu shadida ita ce ake kira ar-rajfa aka samu girgizan kasa mai tsananin gaske amma dai ba su mutu ba a wata riwaya na wanda malaman tafsiri suke faɗa cewa wannan girgizan kasa ne wanda ke nuna cewa Allah dai yana fushi da waɗannan mutane yana fushi da waɗannan mutanen da suka zo dai shi ko annabi Musa zaban su ma yayi walakin akhadathum ar-rajfa min al-hayba hatta kanat an tabina mafasilu saboda tsananin girgizan da aka yi hankalin su ya tashi shi kansa annabi Musa alaihi salam ya ji tsoron cewa banu Isra'ila Allah zai hallaka su ne kafa Musa alaihimul maut don haka yace qala rabbi law shi'ta ahlaktahum min qabl wa iyya ya Allah da ka ga dama da ka hallaka su ma tun kafin mu zo nan da ni kaina ba sai ka bari mun zo nan ba ka san Musa yana da zafi ya Allah da ka ga dama tun ba mu hauro mun zo nan ba ma da ka hallaka mu da sake tunzura ki amma yaya zan zaɓo mutane in zaɓo mutane saba'in saboda mu zo neman gafaranka ka hallaka yanzu in na koma in ma ni kaɗai na rage da rai in na koma in ce musu ne gashi dama can ba hankalin ne da su ba ko Abdullahi bin Abbas da ke fassara ka zuwa tafsirin Ibn Kathir mujallad 380 وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن جريج عن إنما أخذتهم الرجفة ما دليل ديسا aka samu girgizan kasa gashi kuma annabi Musa zaben su ma yayi annabi Musa ai baya gurin da aka yi bautan kamar baya saboda haka idan aka ce an samu bara gurbi a cikin su ai ba abin mamaki bane baya baya nan da saboda haka abin da ya faru kenan waɗannan mutane 70 da aka zabo a fassara Abdullah bin Abbas al-Imam Mujahid al-Imam Qatada ibn Jurayj li'annahum lam yuzayilu qaumahum fi ibadatihim al-ijla wala nahawu wato laifinsu shi ne, na'am ba su bauta ma ɗan maraƙin ba, amma ba su rabu da masu bautan ɗan maraƙi ba a lokacin da aka yi bautan, sannan ba su tsawatar musu ba. To da aka zo ana zaɓen mutane saba'in sai aka ce, ai waɗannan ba su bauta ma ɗan maraƙi ba, duk da cewa ba su hana ba amma ba su bauta ba, kaga ‘yan tsaka-tsaki kenan. To ‘yan tsaka-tsaki kuwa ai da su da makiya Allah su ɗaya ne, saboda shi Allah ba yi son munafiki. مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء su ba su tare da waɗanda suka bauta ma ɗan maraƙin sannan kuma ba su tare da annabi haruna waɗanda ke hana mutane bautar ɗan maraƙi din to amma da aka tashi zaɓe sai ana ganin ai waɗannan na ƙwarai ne saboda haka sai aka zaɓo su wato wannan yana karantar da kai cewa dole ka zama mai gaskiya kafin ka tsira wajen Allah shi Allah ba a kamanta gaskiya wurin shi la dole ka dawo gefen masu gaskiya ka bar gefen makareta in ka ce kana tafiya Allah madaukaki baya tare da kai baya son ka saboda haka yasa da aka hauro da su sai kasa ta girgiza shine annabi Musa yake ce ma Allah tabaraka wa ta'ala atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna ya Allah zaka hallaka mu a dalilin abin da wawayen cikin mu suka aikata wawaye ne suka aikata duk da cewa waɗannan ba su bauta ma gunkin ba dama laifinsu shine ba su hana ayi ba kuma ba su rabu da masu bautan ba amma dai ai ba su bauta wa gunkin ba saboda haka annabi Musa yake cewa ko da yake ba su rabu da su din ba amma ai ba su bauta ma gunkin ba wadanda suka bauta ma gunkin su ne wawaye daga cikin su in hiya illa fitnatuka ba komai bace face fitinarka tudillu biha man tasha kana batar da wanda kaga dama da ita wa tahdi man tasha kuma kana shirye da wanda kaga dama anta waliyuna kai ne dai ne jibintar mu faghfir lana ka gafarta mana warhamna ai mana jin kai wa anta khairul gafirin kai ne mafificin masu gafarta laifuka wato kaga annabi Musa alaihi salam ya dai karshe magana ya koma yana roƙon Allah gafara a madadin waɗannan mutane 70 da kuma sauran bazu Isra'ila yana roƙon Allah madaukaki ya gafarta musu laifin da suka yi ma Allah wato ibtila'uka wa ibtibaruka wa imtihanuka wannan duk jarabawanka ne ya Allah kamar yadda Abdullah bin Abbas ya faɗa da Sa'id ibn Jubair da Abu Aliya Rabi'u bin Anas da gairu wahidin min ulama salaf wal khalaf wato abinda Annabi Musa yake cewa shine Allah shi ke da damar ya batar da wanda ya ga dama Allah shi ke da ikon ya shiryar da wanda ya ga dama karshen al'amari shine babu mai shiryarwa sai Allah babu mai batarwa sai Allah wannan shine gaskiya kuma wannan ita ce aqidar ahlus sunna kamar yadda Ibn Kathir ya faɗa anan ya jingina wannan fahimta har ga tabi'ai da sahabbai kamar Abdullahi bin Abbas abinda wato abinda Annabi Musa alaihi salam yake cewa shiriya ta Allah ce in ya ga dama ka sami ta zaka samu idan Allah bai ga dama ka samu ba ka samu ta duk dabaranka saboda ka idan ka samu shiriya kai ma Allah godiya Allah mu gode Allah ka tabbatar da mu akan shiriyar manzon ka har zuwa mutuwa واكتب لنا في هذه واكتب الدنيا لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك أعلى عذاب ربي أصيب به من شاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا Annabi يؤمنون Musa alaihi salam shine wanda yake neman gafaran Allah saboda su bani Isra'ila za ka kawo mutum saba'in dai kun ga Allah ya fushi ba da su girgizan kasa ya kama su wanda Annabi Musa yake tsammanin ma ko sun mutu shi yasa ka je ke cewa atuhuli kuna yanzu ka halaka mu saboda kaza saboda tunanin sun ma halaka saboda ka Annabi Musa sai ya ci gaba da addu'ar ko da ba mutum saba'in Annabi Musa alaihi salam yana roƙon gafara ma banu Isra'ila ku duba rahamar Allah tausayin Allah da ke zukatan annabawansa annabin Allah mai tausayi ne ga al'ummarsa saboda kai ke ta addu'a waqtub lana fi hadhihi dunya hasana Allah ka rubuta mana kyakkyawan rabo a wannan rayuwar tamu ta duniya wa fil akhirah haka nan kuma rayuwar mu ta lahira inna hudna ilayka mu mun tuba gare ka karshen magana kenan mun tuba gare ka baya nan fa akai amma gashi ya wakilci jama'a wajen neman gafaran Allah to bai bata amsa Allah ya bashi kala sai Allah ya ce azabi usibu bihi man asha wa rahmati wasi'at kulli shay kaga Allah ya amsa ma annabi Musa alaihi salam azaba ta ina samun wanda na ga dama da ita kaga ya dace da maganar annabi Musa to billu biha man tasha wa tahdi man tasha Allah ya tabbatar da wannan yace azabi usibu bihi man asha wa rahmati wasi'at kulli shay azaba ta ina samun wanda na ga dama da ita duk dabararka duk iliminka idan Allah bai ga damar ka shirya ba ka samu shirya saboda haka yasa karshen al'amari shine ka yadda Allah shi ke shiryar da bawa Allah shi ke nufin shirya ga bawa kuma Allah shi ke nufin bata ga bawa shi yasa ake cewa tubillu biha man tasha wa tahdi biha man tasha Allah ya ce azaba ta ina samun wanda na ga dama da ita ba kowa yake samun azaba sai wanda na ga dama wa rahmati amma rahama ta ba wasi a kulla shay'in ta yi wato komai ka ji abin da Allah ya gaya ma annabi Musa alaihi salam azabar Allah ba kowa yake masa ba sai wanda Allah ya ga dama yake wa azaba amma rahamar Allah ta yawace komai ba ka ware wani abu ka ce wannan Allah ya keɓe shi ban da shi saboda haka komai yawan laifin da banu Isra'ila suka yi akwai rahama ta azaba abin da Allah yake nufi kenan komai yawan laifin banu Isra'ila akwai rahama ta a kansu sai dai kafin su samu wannan rahama ya kai Musa ga sharadi Allah ya gaya ma banu Isra'il ga sharadin samun rahamarsa dan ya ce wa rahmati wasi'at kulla shay sai ya ce fa sa'aktubuha fa sa'aktubu rahma lil ladina yattaqun zan rubuta wannan rahama ta lahira domin annabi Musa ya nemi a bashi duniya a bashi lahira wato a bawa banu Isra'ila duniya kuma a ba su lahira Allah ya ce to in dai maganar lahira ne to ga wanda zai samu daga cikin mutanen ka banu Isra'ila ga mai samun rahamar lahira fa ta'tubuha lil ladina yattaquna dawru ta rahamata ga waɗanda suka kiyaye dokokina wa yu'tuna zakata waɗanda suke ba da zakka wallazina hum bi ayatina yu'minun kuma waɗanda suke imani da ayoyinmu kaga an samu sharadi kafin banu Isra'ila su shiga aljanna dole sai sun cika waɗannan sharuɗa da Allah ya ba mu annabi Musa lokacin da yake ganawa da shi kuma ga wakilan banu Isra'ila mutum saba'in suna nan. Allah ya yi sharadi tun daga zamanin annabi Musa alaihi salam har zuwa zamanin annabi Muhammad babu wani banu Isra'il wani daga cikin banu Isra'ila wanda zai samu aljanna sai ya cika waɗannan sharuɗa. Na ɗaya yattakuna su kiyaye dokokin Allah, na biyu su fitar da zakka, ya zama to suna imani da ayoyin Allah sai ci gaba da cewa الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون
wato Allah ya ga ma Annabi Musa alaihi salam sharadin samun aljanna ga wanda ke cikin bazu Isra'il saboda haka sai ya kawo daga cikin sharuɗan nan sai an bi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a duk cikin alqur'ani babu ayar da ta siffanta manzon Allah da siffofi guda tara in banda wannan aya babu ayar da ta girmama manzon Allah ta bashi siffofi kamar wannan aya kuma akan dutse Allah ke sanar da Annabi Musa alaihi salam lokacin da Annabi Musa yake kan dutse da shi da bazo Isra'ila sun tafi saboda neman gafaran Allah ce to idan suna son aljanna su mutanen nan to ga sharadi alladina yattabi'una waɗanda suke bin siffar annabi na farko aka ce ar-rasula kaga na farko kenan sun bi manzo don haka annabi Muhammad manzo ne na Allah na biyu Allah ya kira shi annabiya manzon Allah annabin Allah annabi Muhammad kaga a wuri guda Allah ya bashi sifofi guda biyu allazina yattabi'una rasulan nabiyya bai tsaya haka ba na uku al-ummiyya siffa ce ta al'ummar larabawa kamar yadda manzon Allah yake cewa inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsubu mu al'umma ce ummiya da ba ma rubutu ba ma lissafi asali larabawa su ne al'ummar da suka shahara a wancan zamani ta wajen rashin karatu ba a san su da wannan ba hadisin yana sahihu sunan abi dawud hadisi na 2318 saboda haka yasa ake yana daga cikin kirari ga manzon Allah yana daga cikin siffa ta daukaka ga annabi ka kira shi annabiyul ummi wannan daraja ce gare shi alladhi yajidunahu maktuban wannan ita ce siffa ta hudu Allah ya ce shine fa wanda banu Isra'ila suke samun sunansa maktuban indahum a rubuce a wurin su fi Taurat wal Injil. Sunansa yana rubuce a cikin Attaura kuma siffansa yana rubuce a cikin Al-Injil. Kaga lokacin ma ba a saukar da Al-Injil ba, amma Allah ke gaya wa banu Isra'il sai wanda ya bi wannan annabin kafin zai samu gidan aljanna a ranar tashin kiyama. Shi sa mazan Allah ke cewa ina rantsuwa da ran wanda rayuwa ta ke hannunsa. matukar ba Yahude da Kirista ya san da zuwa na addinin da yake na banza sai dai in ya karbi da awata kafin ya samu aljanna dan sharadi ne Allah ya gaya ma Annabi Musa alaihi salam siffa ta biyar ta Annabi a wannan aya ya'muruhum bil ma'ruf Annabi shike umurtan mutane bil ma'ruf da abubuwa masu kyau wa yanhahum anil munkar wannan ita ce siffa ta shida manzo Allah yake hana mutane daga aikata abubuwan ki saboda haka inda za ka tattaro wa'azin manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da manzon Allah ya faɗa a rayuwarsa da za ka tattara umarnin annabi da hannun annabi za ka samu sun dace da tunanin ɗan adam duk abin da manzon Allah ya ce ku yi to wallahi duk duniya ba mai cewa abin nan ba shi da kyau duk abin da manzon Allah ya ce ku bari ko mutum ya fi kowa hankali bai ce wannan abin yana da kyau saboda haka yasa Allah ke kira shi al-munkar Allah ke kira sa al-munkar abin ki manzo Allah in yace a daina zaka samu abin ki wa yuhillu lahum at-tayyibat wannan ita ce siffa ta bakwai annabi yana halatta musu abinci masu tsafta duk abincin da manzon Allah ya halatta zaka samu mai tsafta ne wa yuharrimu alaihim al-khaba'itha kuma yana haramta musu abu abu wato abubuwan ci masu dauda don haka duk naman da manzon Allah ya ce kada a ci in ka duba da kyau zaka tarar da cewa wannan dabban kazan kazama ce bata dace a ce dan adam yana cin naman ba kamar misali karnuka kamar aladu da sauransu idan ka duba sai kaga hatta malaman kimiyya su kansu sun tabbatar waɗannan namomi akwai aibu tare da su don haka idan manzon Allah ya haramta abu to zaka samu abinci ne mai dauda wa yabau anhum israhum manzo Allah yana dauke musu nauyi da Allah ya dora musu idan aka ce israhum ana nufin as-siqal wal murad minhu anna shari'ata Musa alaihi salam kadat shadida don haka yasa Imam Qurtubi yace abinda Allah yake nufi da wannan guri shine shari'ar da Allah ya sa ma banu Isra'il a zamanin Annabi Musa shari'a ce mai nauyi mai wahala mai tsanani babu wanda zai ɗauke musu wannan wahalar sai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan sun bi shi to za a ɗauke musu wannan wahala amma shari'a ta manzo ta Annabi Musa alaihi salam tana da nauyi waye zai ɗauke wannan nauyin shine kadai Annabi shi yasa Allah ya ce wa yabu anhum israf wato annabi Muhammad shine wanda zai sauke musu wannan nauyin da Allah ya dora musu don haka yasa lokacin da manzon Allah ya tawo yake cewa la barara wala birar la barara wala birar fil islam addinin da nazo da shi babu cuta a cikin sa babu wahala duk abin da manzon Allah ya shar'anta in ka duba da kyau zaka ga ya dace da dabi'a ta dan adam babu wani abin da ya saba ma hankali hadisin yana irwa'u galil hadisin 896 sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wal aglala wato Allah ya sanya kunkumi a kansu li anna taharima yamna'u min al saboda duk abin da aka ce Allah ya hana to kaga kamar ya sa ma an kwani an daure hannunka ba hali ka aikata wannan abin shi fa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yana kunce maka wannan an kwadin ne wanda da Allah ya daure ya daure ka da shi saboda haka annabawan farko shari'ar su tana da tsanani amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shari'ar sa tana da sauki allati kanat alai fallazina amanu bihi shine sai Allah ya ce ma annabi Musa waɗanda suka yi imani da shi Muhammadun nan wa azzaruhu idan aka ce at-ta'zir ana nufin alman suka ba shi kariya waɗanda suka yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka ba wa manzon Allah kariya wa nasaru waɗanda suka yi taimako ga manzon Allah wattaba'un nuran da zai unzila ba waɗanda suka bi hakken da aka saukar tare da shi manzon Allah shine alqur'ani to ulaika humul muflihuna waɗannan su ne masu tsira a ranar tashin kiyama kun ga addu'ar Annabi Musa ne kenan an karba ko ba a karba ba an karba an karbi addu'ar Annabi Musa amma ba gaba ɗaya ba an mata sharadi don abin da Annabi Musa ya ce waktub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhir ka rubuta mana mai kyau a duniya a lahira ma ka rubuta mana Allah ya ce eh na duniya rahama ta ne kowa na halatta mishi da kafiri da amma lahira sai sun bi manzon Allah saboda babu banu Isra'ila wanda zai wuce aljanna ba tare da yayi riko da sunnar Annabi Muhammad babu shi me Allah ya ce wa manzon sa قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون duba balagar alkur'ani wato Allah yana cikin ba mu labarin annabi Musa alaihi salam da banu Isra'il da aka zo daidai gabar da ake batun manzon Allah da aka zo daidai gabar da ake batun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayanin da Allah ke wa annabi Musa da banu Isra'il tun a zamaninsa to sai Allah ya abin da ake kira wakafi sai aka dan dakata saboda ya nuna muku darajar manzon Allah sai ya bar wancan zamanin ya dawo zamanin annabi ya ce kai Muhammadu gaya musu wannan shine abin da na faɗa wa annabi Musa da banu Isra'ila a wancan zamani kul ka gaya musu ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a ku duba mu'jizar alqur'ani wato Allah ya ce ka gaya musu kaga an bar wancan labari ana gaya mana ga tarihin annabi Musa da banu Isra'il sai Allah ya dakata tunda an zo gabar manzonsa sai sai ku gaya musu tukuna kafin a ci gaba da labari ni manzo ne na Allah zuwa gare ku jami'an ba larabawa kadai ba duk wata kabilar duniya manzon Allah sakonsa yana isa gare ta waye Allah nan wanda ya aiko shi allazi lahu mulku samawati wal ardi shine wanda mulkin sammai da kasa yake gare shi la ilaha illa huwa babu abin da ya cancanta abota masa in ban da shi yuhyi wa yumitu Allah shi ke rayawa Allah shi ke kashewa fa aminu billah don haka ya ku duniya ku yi imani da Allah wa rasulihi ku yi imani da manzonsa nan ba ta ce ga aka ce manzannin Allah suna da yawa to wanne ake nufi annabiyil ummi annabin nan na larabawa ummiya i ummatun ummiya wannan annabin ake cewa ku yi imani da shi shi kansa annabin allazi yu'minu billahi wa kalimati yayi imani da Allah yayi imani da kalmomin Allah wattabi'uhu sai ku bi shi la'allakum tahtadun akwai fatan za ku samu shiriya shiriwa shiriwa wato za ku samu shiriyar Allah tabaraka wa ta'ala a wannan shi yake tabbatar mana cewa shari'ar da Allah ya ba mu alaihi Musa alaihi salam babu shakka tana da tsanani shari'ar da Allah ya ba mu alaihi Musa alaihi salam ga banu Isra'il tana da tsanani kuma Allah bai ɗauke wannan tsananin ba sai zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan aya haka ta faɗa annabi Muhammad shine yuhillu lakum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith wa yad'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim wannan tsanani nauyi na shari'ar Allah da ya dora akan banu Isra'il tsawon zamani tun daga zamanin annabi Musa alaihi salam babu wani annabin da ya cire wannan tsananin in ban da zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga kenan ya nuna cewa shari'ar da Allah ya ba mu annabi Musa tana da nauyi tana da tsanani saboda ka inda za ka ɗauki shari'ar da manzon Allah ya zo da ita ka kwatanta da shari'ar da annabawan Allah suka zo da ita za ka ga akwai bambanci shari'ar akwai bambanci na'am annabawa duk da'awarsu guda ce da'awar tauhidi babu bambanci ba wani annabi da zai ce ku bauta ma wani wanda ba Allah ba saboda haka sakon tauhidi guda ne amma shari'a fa akwai bambanci shari'ar manzon Allah ita ce ta zo da sauki saboda haka zaka samu cikin alqur'ani wurare da yawa Allah yana tabbatar mana mu da muka yarda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana tabbatar mana shari'an nan fa da ya dora mana tana da sauki hatta azumin nan da muke yi yanzu a suratul bakara aya ta 185 mai Allah yace shahru ramadan allazi unzila fihi alquran hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum ومن كان مريضا وعلى سفر فعزة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكبروا الله ولتكملوا العزة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون حتى أظن أن الله شرعا تامنا شي كان أظن سيد الله يمنى مغانا باحكة يتبع زامنا كنا كنا سوكي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم duk wanda azumi watan ya tsaya yana da rai da lafiya to yayi azumi inji Allah duk wanda ke da rai da lafiya aka ce Ramadan ya zo to a samu kana azumi in dai kai musulmi dan ba karamin tabewa bane a ce an samu dan musulmi a watan Ramadan baya azumi Allah ka tsare mu wa man kana mariban duk da haka Allah ya mana sauki kaga azumin daga fitowa alfijir zuwa faduwar rana wa man kana mariban aw ala safarin wanda ya zama ba shi da lafiya an halatta ma ka karya azumin a a an halatta ma ka aji azumin ma kar ka dauka saboda kana jin kana jin jiki aw ala safarin ko tafiya ta same ka Allah ya ce fa iddatun min ayyamin ukhar an baka dama ka aji azumin sai ka rama a wasu kwanaki tunda Allah bai ayyana ba wa fahimta mafi inganci shi ne ko bayan shekara ɗari ne ka rama wannan azumi baka da laifi wajen Allah. Wajen an ce min ayyamin uka amma dai mafi dacewa a gaggauta biyan bashin Allah tabaraka wa ta'ala da akan samu mantuwa akan samu sakaci to amma idan aka gaggauta biya kaga kenan babu laifi akan mutum a ranar kiyama amma cewa mutum dan bai biya bashin azumin bara ba azumin bana ya zo yana da laifi wajen Allah babu hujja kai babu wata hujja babu hujjar ayar alkur'ani babu hujja ta hadisin manzon Allah dan mutum bai biya azumin bara ba azumin bana ya tarar da shi bai da ba domin da a ce laifi ne da Allah bai ce min ayyamin ukhra a wasu kwanaki da sai ce kafin shekarar bari amma bai faɗa ba ko kaga kenan komi dadewa ba shi dai ake binsa wannan ma sauki ne sai yace yuridu Allah bikum al-yusra ku al'ummar annabi Muhammad Allah yana nufin sauki gare ku wala yuridu bikum al-usra baya nufin wahala gare ku wali tukmilu al-idda ana son ku kammala wannan adadi na, na, na wata guda na azumi da aka ce ayi wali tukabbiru Allah ala ma hadakum ku rinka girmama Allah saboda ya muku shiriya ya ba ku abin da ke amfanar ku za akwai wanda ke ganin azumin nan da muke wahala ke gare shi kuma bai san ni'ima ba ce sai ka tafi asibiti ma likita ce ai yana ganin yawan cinka ne ya yawa da za ka rage ci abincin ma inda yana ce ce kwarai shine lafiyar ashe ka daina cin abincin yana zama rahama ga bawa wanda ko ilimi ya tabbatar da wannan yawan cin abincin shi kansa ba alheri bane ga bawa sannan idan ka ci abincin da zaran an yi buɗe baki a ce a yi tarawihi ka san wani bai son ya yi to tarawihin nan shi ke taimaka ma ya narka abincin da ka ci saboda da yawa bayan ya ci abinci mutum ya ci abinci yana samun kasala to idan ba tarawihin aka yi ba daga nan sai ya kwanta kuma sai sai asuba kaga abincin bai samu ya narke ba dora wani har sai abincin ya zo ya cutar da shi amma in ka samu kai tarawihi ko kai tahajju ya zama an samu qiyamul layl ka ka taimaka wajen narkewan abincin wato duk abin da annabi ya zo da shi wallahi in ka auna da hankali zaka samu ya dace shine sai Allah ya ce wala allakum tashkuruna da fatan ko fa yi godiya Allah mun gode mu kaga ya nuna maka cewa duk wani tashin karantarwar manzon Allah akwai sauki duk wani tashin karantarwar annabi akwai sauki Allah ya ce bayan da za a yi a samu wahala ga manzo saboda addu'ar da sahabbai suka yi a ƙarshen suratul baqara ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو ربنا أخطأنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين wannan addu'a da sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka yi ma Allah tabaraka wa ta'ala roƙon Allah da suka yi Allah ya sa shi a cikin alqur'ani addu'a ce ta sahabbai amma sai Allah ya dauke ta sai ya sa a cikin alqur'ani saboda addu'an annabi ne ya karantar da sahabbai su yi annabi ne ya karantar da sahabban sai ce ku yi wannan addu'a saboda irin wancan wahala da aka dora wa banu Isra'ila kar a dora mu ku yi wannan addu'a sai suka yi ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وانا حديث آه، حديث سا ينا صحيح مسلم آه، رب- يا الله kada ka kama mu in mun yi mantuwa ko mun yi kuskure qala Allah na'am yace Allah yace na amsa duk sa'idin da kuka faɗa sai Allah yace na amsa rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina Allah kada ka dora mana nauyin shari'a kamar yadda ka dora akan waɗanda suka gabace mu qala Allah na'am Allah ya ce na karba rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi ya Allah kada ma ka dora mana duk abin da ba za mu iya daukar sa ba in dai doka ce Allah ya ce na karba wa aku anna ka yafe mana na karba wa gafir lana ka gafarta mana na karba warhamna kai mana jin kai anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin manzo Allah ya ce qala Allah na'am Allah ya ce dun na karba wannan addu'an tana da daraja saboda ka sai Allah ya maishe ta aya guda ya sa ta a ƙarshen sura kaga idan ma ana batun an samu wahala ta sashen shari'o'in Allah to banda al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan yana daga abin da Allah ya tabbatar a alqur'ani saboda kada ma a samu wanda zai jayayya a kai sun yi addu'a Allah karka kama mu in mun yi mantuwa manzo Allah yake duk abin da kai akan mantuwa Allah ya bi maka au aqana ko muka yi kuskure manzo Allah yake duk abin da musulmi ya aikata a kuskure Allah ya bi shi saboda ka kuskure ba laifi bane mantuwa ba laifi bane sannan shari'ar da manzo Allah ya zo da ita ba ta da nauyi don haka in ka duba tafsirin karshen suratul baqara bayani ibnu kasir مجلد نفر كو شافي دري بكو دا 30 يتي ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا يا الله kada ka dora mana wahala nauyi shine al-isr asaqlu Allah kada ka dora mana nauyi kamar yadda ka dora shi akan wadanda suka gabace mu wato sai ibnu kasir yace abinda aya take nufi la tukallifuna min al-a'mali shaqqa wa in aqatnaha Allah kada ka dora mana wahal- ayyuka masu wahalan yi ko da za mu iya in dai aikin yana da wahala to kar a dora mana ko da za mu iya yi in dai yana da wahala kar a dora mana kama shara'atahu lil umamil madiya qablana kamar yadda ka shar'anta irin waɗannan dokoki akan al'ummomin da suka wuce min al-adlari wal asar allati kanat alai allati ba'athat nabiyyaka alladhi ba'athta nabiyyaka muhammadan nabiyyar rahma bi wad'ihi fi shar'ihi alladhi arsaltahu bi wanda a dalilin haka yasa ka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauke wancan nauyin wanda Allah madaukaki ya dora ma musulmai na zamanin da min addini al-hanif sahl al saboda haka yasa annabi Muhammad sai ya taho da addini mai sauki wannan shine abin da yazo cikin hadisi Abu Hurairah sahih Muslim duk addu'ar da sahabbai suka yi qala Allah ta'ala na'am Allah yake na karba saboda haka Allah madaukaki bai sanya mana wata wahala cikin addinin nan ba wannan shine abin da malamai na aqida suke ta bayani saboda sau da yawa sai an gwada akan sannabarai sai ka gwada addinin da manzon Allah ya zo da shi sannan ka gwada da addinin da sauran annabawa suka zo da shi idan ka gwada za ka gane darajar musuluncin da kake riko da shi in baka gwada ba ka ganewa amma inda za ka gwada ka gwada rayuwar musulmi mabiyin manzon Allah da rayuwar wani mutum wanda ke da'awar yana bin wani annabin Allah ka auna rayuwar tasu za ka gane cewa akwai bambanci wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya faɗa mana tun asali ya yi nufi babu wahala ga al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo cikin suratul nisa aya ta 26 zuwa 28 yuridu Allah li yubayyana lakum يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم yuridu Allah li yubayyana lakum Allah yana nufin ya muku bayani ku mabiyan manzon Allah ya muku bayani ku gane don in ba bayani ba mutum bai gane darajar abin da Allah ya bashi sai da bayani zaka gane wannan kyautar da Allah ya baka fa tana da girma wa yahdiyakum sunan alladhina min qablikum Allah yana so ya shiryar da ku tafarkin waɗanda suka gabace ku wa yatuba alaikum Allah yana son ya yafe muku saboda haka yasa ya sauwake addini gare ku والله عليم حكيم الله مثني الله من حكمة والله يريد أن يتوب
والله عليكم يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما
kaga Allah ya sake maimaitawa wallahu yuridu an yatuba alaikum Allah yana nufin ya yafe muku saboda haka yasa ya kawo addinin da sauki wa yuridu alladhina yattabi'una shahawati an tamilu mailan azima yana son wadanda ke bin sha'awar son ransu ya zama sun karkato sun tuba ga Allah domin idan shari'a tana da wahala to wanda ke laifi yana tsoron ya tuba idan shari'a tana da wahala amma idan ya zama shari'a tana da sauki fa kaga wanda ke laifi yana da saukin tuba saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam addinin sa yana da sauki don mutumin da ke da laifi yayi sha'awar dawowa ga Allah ya tuba yuridu Allahu an yukaffifa ankum يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان yuridu ضعيفا Allahu an yukaffifa ankum Allah yana nufin ya sassauta muku shari'arsa ya sassauta muku kaga akwai sassauci ga shari'ar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan yasa malaman aqida zaka ga suna magana game da saukin da aka samu a shari'ar da manzon Allah ya zo da ita in ka duba sharhul aqida fi tahawiyya kamar mujallad na shafi na 600 da hamsin da hudu ya yi magana a kai ibn hajar al-asqalani shi ma ya yi magana a kai a cikin fatul bari daga cikin dalilai da suke nuna cewa akwai bambanci tsakanin shari'ar manzon Allah da shari'ar annabawa da suka- suka gabata akwai eh, cewar Allah a ƙarshen eh, a cikin suratul hajj aya ta 78 wajahidu fillahi haqqa jihadi وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير
وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم Allah madaukaki ya ce wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj Allah bai saka muku wani kunci a cikin addini ba ku musulmai mabiyan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga wannan ya kore samuwar kunci ta haka duk mutumin da yake musulunci da wahala kace maka yake Allah ya ce har abada babu kunci a cikin addinin da ya ba mu wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj babu kunci san Allah bai saka ba cikin addinin da ya babu shi ta ibn hajar a fathul bari a mujallar na farko shafi na 93 wanda manzon Allah yake magana a dunkule ya dunkule duk maganganun da Allah ya cikin alqur'ani yace addinu yusrun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam addinu yusrun addini yana da sauki kaga ya magana ne a dunkule in ka bi shi da bayani sai ka tarar ayoyi ne da yawa da kuma hadisai masu yawa shine ibnu hajar ya ce abinda manzon Allah yake nufi da cewa addini mai sauki ne dinul islami zu yusri addinin musulunci yana da sauki duk sa'ilin da kaga addinin musulunci ya tsananta to kai ka tsananta shi la amma asali addinin Allah yana da sauki wannan shine abin da yazo cikin alqur'ani aw samma dinu yusran mubalaga bin nisbati ila al-adyan qablahu tana yiwa ka ce yanzu ba wahala kenan a ce eh kwarai ko idan aka kwatanta da addinan da Allah ya aiko kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ji ibn hajar لأن الله رفع عن هذه الأمة الإسرة الذي كان على من قبله saboda Allah ya dauke wannan nauyin ta wajen saukar da shari'a wanda ya dora akan magabatan mu wa min awbihi wa min awbahi al-amthila yana daga cikin mafi bayanin dalili idan kana neman hujja da ta fi ƙarfi wacce take nuna maka cewa akwai bambanci akwai sauƙi a tsakanin shari'ar annabi Musa alaihi salam da shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inji ibn Hajar mafi sauƙi shine ka koma cikin alqur'ani ai annabi Musa an ba mu labari mutanensa sun bauta ma dan maliki mutanensa sun bauta ma dan maliki saboda haka hankali ya tashi an zaɓi mutane saba'in an tafi neman gafaran Allah Allah ya yarda zai gafarta musu amma kun san sharadi da yi anna tawbatahum kanat bi qatli anfusihim Allah yake na yarda zan karbi tuban ku amma tuban ita ce sai kun kashe kawunan wanda ita ce tuban su tawbatu hadhihi al-umma al-iqla wal azm wan nadami idan ka kwatanta da tubar al'ummar Annabi Muhammad ba abin da aka ce shine ka daina laifi sharadi na farko dan baka cewa na tuba alhali kana laifi dan wani zai ce ni ina kasa in nayi sai in tuba sai a Allah ta baka tuba ba tuba ai wanda ya tuba bai sakewa sharadin tuba na farko shine al-iqla ka daina aikin idan ka daina aikin wal azmi sannan a zuciyarka a samu kudiri na cewa wannan abin ba za ka sake yin shi ba sannan na uku a samu nadama ba wai in ka tuna ka ringa jin daɗi ba ka san akwai wanda yake ganin ya tuba saboda baya laifin amma duk sa'ilin da ya tuna abin yana jin daɗi bai tuba ba ai wanda ke sha'awar ya aikata laifi bai tuba ba saboda tuba tana da sharuɗan nan guda uku inji ibn hajar kuma duk malaman sunna haka suke faɗa al iqla'u wal azm wan nadm ka bar laifin wannan shine sharadi na farko wanda ke laifi bai cewa na tuba na biyu kayi azamar ba za ka sake aikata wannan abin bai zama idan aka ce azama wato zuciyarka tana kan wannan abin zuciyarka ta raja akan cewa abin nan ba ka sake yin sa ba wai zuciyarka tana nan tsakatsaki ba in hali ya zo to za a dan iya yi saboda larura a idan zuciyarka tana wannan to baka tuba ba tuba ita ce zuciyarka ta yi azamar ba ka sake wannan abin har abada ka ga nabi kenan sai na uku duk sa'ilin da ka tuna ka yi wannan abin ranka yana baki idan ranka yana daɗi har yanzu baka tuba ba da ibn hajar al-asqalani yace to kaga mu ta tashin mu duk laifin da kai ma Allah idan aka ce yau ka tuba ka ɗauki sharuɗansa idan akwai hakkin wani ne ka maida masa ko ka nemi yafewansa shi kenan Allah zai gafarta maka ko me yawan laifi komai yawan laifi amma su banu isra'ila fa ba haka ba lokacin da annabi musa alaihi salam ya zaɓi mutane saba'in daga cikin jama'arsa suka tafi saboda neman gafaran allah subhanahu wa ta'ala ai a nan suratu suratu a arabi allah bai gaya mana abin da ya faru ba bai faɗa ba amma dai annabi musa ya gaya musu cewa inna ladina takazul ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim duk waɗanda suka bauta ma ɗan maraƙin nan akwai wani fushi da zai sauko musu daga Allah wa zillatun da kuma wani kaskanci fil hayati duniya a rayuwarsa ta duniya kaga illa iyaka abin da ya faɗa anan amma a suratul bakara Allah ya ba mu labari abin da ya faru lokacin suka zo neman gafara ne suna tuba ga Allah inna Allah ta'ala lam yaqbal lahum tauba Allah bai yarda zai karɓi tuban su ba in ka zo suratul bakara aya ta 54 وإذ قال موسى لقومه يا وإذ قوم قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فتوبوا إلى بارئكم فقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم wato Allah subhanahu wata'ala ya gaya ma annabi Musa alaihi salam ga sharadi kafin ya karbi tuban waɗanda suka bauta mu dan malaki saboda haka annabi Musa ya gaya masa is qala Musa li qaumihi annabi Musa ya ce ma jama'a sa ya qaumi ya ku mutane na innakum zalantum anfusakum lalle kun cuci rayukanku bittikhazikumul ijla tunda har kuka riki wannan dan malaki kuka bauta masa fatubu ila barikum don haka ku tuba ga Allah mahaliccinku ku tuba ga Allah mahaliccinku yaya tuba za ta kasance faqtulu anfusakum sai ku kashe kawunan wanda ita ce tuba zalikum khairul lakum inda barikum kuma tuban nan tana da wahala ku kashe kawunan ku abu ne mai wuya amma kuma kisan kawunan ku shi ya kunku alkhairi wajen Allah madaukaki fataba alaikum sannan Allah ya karbi tuban ku ya yafe mu inna hu huwa tawwabur rahim lalle shi Allah mai yawan karban tuba ne Allah mai jin kai kuma kusan duk malaman tafsiri abinda suka faɗa kenan dan yadda zahiri ayat alqur'ani sai bayanin tuban wadanda suka bauta ma dan marakin nan shine kisan kawunan su aktharul mufassirin suna fassara tafsir al-qatl fil aya bil qatl al-haqiqi bi ma'ana hakika babu shakka banu isra'ila sun kashe kawunan kafin Allah ya gafarta musu in ka duba tafsirin ibn al-usaymin a tafsirul samin a mujallal na shafi 131 yana fassara ita wannan aya ta suratul baqara Allah madaukake ya ce fatubu ila bari'ikum tunda sun bauta ma dan maraki sun bauta ma dan maraki da Allah ya tashi bayani akan wanda za a tuba gare shi bai ce fatubu ila Allah ba sai ce fatubu ila bari'ikum ku tuba ga wanda ya kirkiro halittar ku ba wanda ku kuka kirkiro halittarsa ba domin dan malaki ku kuka kirkiro halittarsa ku tuba ga wanda ya kirkiro halittan ku kan kaga ba karamin laifi bane kenan mutum ya shirka da Allah subhanahu wataala irji'u ilayhi min ma'siyatihi ila ta'atihi a maimakon saba mar da kuka yi ku koma ku yi biyayya ga Allah domin da larabci idan aka ce albari ana nufin alkhaliqul mu'tani bi khalqi albari ma'anarsa Allah wanda ya kirkiro halitta kuma yake kulawa da halitta shine albari shi ya kago halitta daga daga wato asalin da da babu shi wanda kamar ayyada ake cewa al-mubdi fa ka'annahu yaqul wato kamar Allah yana cewa ne kaifa tattaqizun tattaqizuna al-ijla ta yaya za ku rike dan maraki kuna bautansa ilahan wa tad'una khaliqakum allazi ya'tani bikum kun bar asalin mahalicinku wanda yake kulawa da halittar ku sai ce to ko da Allah ya faɗi wannan duk malaman tafsiri sun yarda da cewa laisa ma'ana al-qatl anna kullu rajul anna kullu rajulin yaqtulu nafsahu kaga abinda Allah ya faɗa muku shine fatubu ila bari'ikum faktulu anfusakum ku kashe kawunan ku to duk malaman tafsiri kaf sun yarda da cewa ba wai mutum ya dauki wuka ya daba ma kansa bane a Allah bai taba hukunta bai taba halatta mutum ya kashe kansa ba Allah bai taba yi ba duk malaman tafsiri sun yarda da wannan ibnu usaymi falam yaqul ahadun min al-mufassirin babu wani malamin tafsiri da yace inna ma'ana qawlihi ta'ala faqtulu anfusakum ay yaqtulu kullu rajulin nafsahu wato kowane mutum ya kashe ransa a'a ba haka bane me ma'anar faktulu an kusa kun ku kashe kawunan ku saboda bautan dan maraki da suka yi wa innamal ma'ana li yaqtula ba'dukum ba'dha abinda Allah yake nufi shine sashi su kashe sashi yaya sashi za su kashe sashi wato yaqtulul insanu waladahu aw walidahu aw akhahu mutum ya kashe ɗansa ko ya kashe babansa ko ya kashe ɗan uwansa wannan shine dokar da Allah ya sa musu sai sun yi haka kafin ya yafe musu almuhimmu annakum tasta'idu muhimmi abu shine ku shirya idan kun shirya wa tattakhiduna salahan ku ne ku dau makami duk makamin da kake da shi a gida ka je ka dauka ba sharadi bane sai an ayyana ga irin sa khanajir sakatin suyu fadin takobi kake da shi ka dauko in wuka ne in barandami ko mai kake da shi in dai makami ne ka dauka yace wa kullu wahidin minkum yahjumu ala al-akhar an hadu a wuri guda kamar yadda muke zaune a masallacin nan sai a ce to idan an haɗu kowa ya ɗau makami sai ka juya duk wanda wukar ta sama ta daman ka shi kenan shi ma na daman ka haka na hagun ka haka kowa ya ta wato tukan na gefensa wannan shine hukuncin da Allah ya shar'anta musu ka lura da irin wannan doka bai yi tsanani ba saboda haka akwai tsananin doka na Allah akan banu Isra'ila wanda shi Allah da kansa ya faɗa shi Allah da kansa ya faɗa cewa Allah ya ɗora musu nauyi ya ɗora musu shari'a mai tsanani saboda ta dace da halinsu amma wanda zai sassauta musu wannan shari'a shine annabi Muhammad sallallahu rabbi wa sallamu alaihi wa kullu wahid minkum yahdimu ala al-akhar abinda malaman tafsiri suka saba anan kawai shine shin wannan abu ya auku ne a duhu ko ko an yi shi da rana saboda akwai masu cewa innahum lamma umiru bi zalika qalu la nastati'u an yaqtula ba'duna ba'da wa huwa yanzuru ilayhi lokacin da annabi Musa ya ce musu ya ku banu Isra'ila tunda kun bauta ma dan maraki Allah fa ba zai gafarta muku ba sai kun kashe kawunan ku sai suka ce ka ya Musa ba ɗayan mu ba zai iya kisan dan uwansa yana ganin shi ba dan haka muna roƙo a saukar mana da duhu suka roƙi Allah ya saukar musu da duhu yanzurul insanu ila ibnihi fa yaqtuluhu mutum yana kallon dansa ya kashe au ila abihi ko babansa au ila sadiqihi ko abokinsa hadha shay'un dhaifa kaga abin yana da nauyi kwarai nauyin ya karu yayi tsanani to sai Allah ya ya sassauta musu wannan gefen fa alqallahu alaihim zulma sai Allah ya saukar da duhu da rana ne amma Allah ya saukar da duhu tsakanin wa sara yaqtulu ba'dhum ba'dha suka dinga daba ma juna makami suna kashe juna kuma wannan ita ce shari'ar Allah shi ne abin da Allah ya yarda da shi ya ga dama ya shar'anta ma banu Isra'il. Saboda haka mutum ya mutu wala ya dire man katala man katalahu bai san wa ya kashe shi ba kai ma kai kisa baka san wa ka kashe ba kaga a dalilin duhu dan haka yana da sauki akwai malaman tafsirin suke cewa la innahum qatalu anfusahum jaharan biduni zulma biduni zulma wato sun kashe kawunan su ne da rana karara ido na gani ido babu wani duhu da Allah ya saukar malaman tafsirin da suke wannan bayani sun ce inda a ce Allah ya saukar da duhu kafin su kashe kawunan su da Allah ya yi bayanin sa a cikin alqur'ani tun da Allah bai yi bayanin sa ba yana yana kamar ka faɗa wa Allah abu ne wanda kai baka da hujja a kansa wa anna hadha ablagu fi tilala ala sidqi tawbati kuma ka kashe danka kana ganin sa ya fi tabbatar da ka yarda da maganar Allah akan a ce ka kashe dan naka baka ganin sa ko in ka kashe baka ganin sa a ce ai da ma da rana ne da bai kashe shin ba kaga akwai alamar tubar ta ta bata inganta ba amma in da rana ne fa aka ce mutum yana ganin ɗansa mahaifinsa abokinsa makwabcinsa ya ganshi ya gane kuma ya kashe ta ya ce eh lalle wane babu shakka ya yarda da umarnin Allah da ya bashi ana cewa malaman tafsiri suka ce don haka Allah ya shar'anta kuma haka suka dinga kashe juna sai da ta kai ga annabi Musa alaihi salam yana ta roƙon Allah yana ta roƙon Allah tabaraka wa ta'ala don ya za a yi a daina sai Allah ya ga dama sai Allah ya ga dama za a daina saboda haka suna ta kashe juna suna ta kashe juna mas- annabi Musa alaihi salam yana ta roƙon Allah yarfa eh, wato ibtahala ila ila Allah subhanahu wa ta'ala an yarfa anhum al-isra Allah ya dauke musu wannan musiba ana cikin haka dayan biyu dan akwai malaman tafsir suke cewa sai takobi kawai ya fada hannun mutum ko kayi yunkurin ma za ka yi sukan ba zai yi ba kaga kenan an kai daidai inda tubar za ta isa don haka haddin isan tubansu shi ne kawai ka ji makami ya faɗi ka daga kana kokarin ka sara amma ya gagara saboda ka wurin sai yayi tsit to wanda ya saura da rai to shine za a ci gaba da tafiya da shi kuma ka duba ukuba ta Allah ya saboda haka yasa ibnu kasir a tafsirin wannan aya a mujallar na farko shafi na 262 tafsirin sa yace hadhihi sifatu tawbatihi ta'ala ala bani isra'ila min ibadati al-ijl wannan ita ce tubar da Allah siffan tubar da Allah ya shar'anta ma banu Isra'il saboda sun bauta ma dan maraki saboda sun yi shirka kenan ko sun yi shirka Allah bai yarda ya gafarta musu ba sai sun kashe kawunan ko ba ka kashe kanka bane da dan sauki ka kashe danka kiri-kiri ko babanka ko aboki ko ko kaninka kowa kaga kuma abin yana da nauyi amma dole sai da suka yi haka kafin nan Allah ya gafarta musu to sai ka auna kuma da shari'ar manzon Allah kamar da Ibn Usaymi ya faɗa a tafsirin sa mujallal na shafin 460 amma na hannu mu al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shirkar kanta dan an yi shirka dan ka bauta ma gunki ga abinda Allah ya ce a suratul furqan والذين لا يدعون مع الله إلها آخر والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر الله ينا يكون باين سنقري سوني وطن دباس شركة دشي باين الله نقري سوني وطن دباس تاريا دا الله باس كافي باس شركة باس بوتنغوي ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق باس كسا ري وان الله يحرم تأكشي duk inda ka samu sun yi kisa to akwai haƙƙi wala ya wala yaznun kuma ba sa yin zina ومن يفعل ذلك وان يأيك فودنن يلقى عصاما ينا سام الليفي يضاعف له العذاب ضاعف يوم القيامة له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا sa'annan ninka masa azaba a ranar kiyama wa ya kuzo da fihi muhana zai shiga cikin azabar Allah yana mai samun wulakanci amma duk da haka in dai mu ne mabiyan manzon Allah mai Allah madaukaki ya ce إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما saboda gatan al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda gatar mabiyan manzon Allah su tuban su ba irin wancan bane illa man taba wa amana wa amila amalan salihan wanda ya tuba yayi imani yayi aikin kwarai to Allah bai ce zan gafarta mar ba ma a'a ba wannan ba fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanati in dai kana bin manzon Allah sai a kara laifin da kisan kai da kai da zinar da kai da duk wani abin da kai za a kara laifin idan an kirga yawan su sai Allah ya canza su zama lada ya kara masu ya saka aljanna kaga akwai bambanci wa kana Allahu ghafurur rahima Allah ya kasance mai yawan gafara Allah ya kasance mai yawan jin kai wannan shine abin da sahabban manzon Allah suka tafi akai in ka duba fassarar waɗannan ayoyi a tafsirin uh, al-Imam Shawkani yayi magana akai yake cewa wannan ita ce fahimtar sahabban Annabi Muhammad da tabi'ai wa man ba'dahum wa- da waɗanda suka biyo bayan su. babu laifin da ya fi ƙarfin Allah ya gafarta ma bawa in dai an cika sharuɗan tuba. kuma komai yawan laifinka in dai kana bin manzon Allah ranar tashin kiyama za a canza yawan laifin su koma lada kafin nan a sa ka a gidan aljanna akwai hadisin Abu Zar Gifari ko da yake wannan ba kowa bane ba kowa bane sai wanda aikin sa ya samu daraja ta ikhlas manzo Allah ya bada labari cikin hadisin Abu Zarri yana sahih Muslim yu'ta bir rajul yawm al-qiyama a ranar kiyama za a kawo mutum za a mar hitabi sai Allah ya ce uqribu alaihi sigara zunubihi fa yuqrabu alaihi sigaruha Allah zai ce wa mala'iku ku rika nuna mar kananan laifin banda manya manyan ku koyi kanana kawai za ku rika nuna mar saboda ka ce mala'iku su dinga nuna masa kaga wannan kayi ranar kaza a ga watan kaza a guri kaza wa yukba'u anha anhu kibaruha ana boye manyan ba a faɗa mar ba fa yuqalu lahu za a ce amilta yawma kaza wa kaza kai kaza ranar kaza wa huwa mushrikun min al-kibar ya san yayin saboda ka shi dai tsoron sa za kar a kawo kan manyan tunda ya san akwai manya da suka fi wannan ka san idan kayi laifi kashi biyu akwai manya akwai ƙanana idan ana tabo ƙanana hankalinka tashi yake don tunaninka za a kawo ga manyan fa kana dai ta tunani to fa har yanzu ba a taɓo wancan ba ai akwai wanda na yafi wannan girma sai da aka gama kirga ƙananan sai Allah ya ce uqutuhu min kulli sayyi'atin amilaha hasana duk waɗannan laifukan da kuka kirga yace ya yadda yayi to ku mai da su su zama lada sai ce ai abin haka ne fa yaqulu inna li dhunuban la araha hakuna ya Allah to ai akwai manyan laifin da ma ba su faɗa ba sun ki su faɗa ai akwai wasu manyan suna nan ba su faɗa ba kaga ya dauka waɗancan ma za a canza su ne shine Abu Zar Jifari yace wa laqad ra'aytu Rasulullahi wa hika naga manzon Allah ya fushe da dariya hatta badat nawajidu sai da hakoran suka bayyana manzon Allah ya fashe da dariya lokacin da ya kawo wannan guri hadisin yana silsilatu sahiha hadisi na dubu uku da hamsin da biyu da kuma sahihul jami'i sahih hadisi na dubu biyu da ɗari hudu da tamanin da biyar wanda shi ke fassara cewar Allah a suratul furqan فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات waɗannan su ne waɗanda Allah ke canza laifukansu su koma lada munanan abin da suka aikata su koma kyawawa ka aikata mummunan abu amma gashi ya zama mai kyau tunda ya kai ka aljanna wa kana Allah ghafurur rahima kuma Allah ya kasance mai yawan gafara Allah ya kasance mai yawan jin kai wannan shine fahimtar as-salafu salih babu wani zunubi da bawa zai aikata wanda za a ce Allah ba zai gafarta mishi ba sai dai fa in baya cikin mabiyan manzon Allah amma in dai kana cikin musulmai komai yawan laifinka matukar za ka koma ga Allah shine abin da Allah ya faɗa illa man taba wa amana wa amila amalan salihan ka tuba ka yi imani ka yi aikin kwarai waɗannan ayyukan kwarai ɗin share waɗancan suke yi innal hasanati yuzhibna sayyi'ati kyawawan ayyuka suna kawar da muna saboda ka duk sa'ilin da kake abu mai kyau abu abu abu mara kyau kar kai tunanin cewa ka fi karfin tuba la babu wanda ya fi karfin ya tuba ga Allah tabaraka wata'ala babu zunubin da bawa zai aikata wanda Allah ba zai gafarta mishi ba akwai malamai da suka yi rubutu game da bambancin shari'ar manzon Allah da shari'ar annabawa da suka gabata kamar misali ma annabi Musa alaihi salam musamman ibn taymiya ya yi magana a kai sosai kamar a majmu'u fatawa mujallal na shafin ɗari da saba'in da biyar da mujallal na takwas shafin ɗari hudu da sittin da tara haka nan ibn al-qayyim al-jawziya a littafin sa bada'i'ul fawaid mujallal na shafin ɗari da saba'in da biyar bambanci shari'ar manzon Allah da shari'ar annabawa waɗanda suka gabata wanda yake tabbatar da an samu ijma'i duk malaman sunna sun tabbatar ala adami wuqu'i taklifi ma la yuqa duk abin da Allah ya shar'anta wa al'ummar annabi babu wani abin da yake gagarin musulmi ya dauka Allah bai shar'anta mana abin da yafi karfin mu don haka yasa ya faɗa mana a suratul baqara yace la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah bai dora marai aikata wani abu ba sai abin da rai zai iya aikata a suratul an'am آية تقريدا خمسين دبي يشي ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وبعهد الله أوفوا لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلك ربكم وصاكم به لعلكم تذكرون wala taqrabu malal yatimi kada ku kusanci dukiyar maraya illa billati hiya ahsan sai dai kusantar da tafi kyau wannan ya gabata a cikin tafsirin da muka yi na suratul an'am aya ta 152 sai Allah madaukaki ya ce hatta ya buga shudahu wa awful kayla wal mizana bil qist yan kasuwa ku cika ma'auni ku ku tabbatar kun daidaita sikeli bil qist ya zama akwai adalci wajen kasuwancin ku la nukallifu nafsan illa wusaha kaga kamar yadda ya faɗa a suratul baqara la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha haka a suratul an'am Allah subhanahu wata'ala yake la nukallif illa wus'aha kaga yayi magana ne akan riƙon maraya zaka ce ai riƙon maraya akwai wahala sai Allah ya ce la nukallifu illa wus'aha la nukallifu nafsan illa wus'aha ba ma dora marai aikata wani abu sai abin da rai zai iya idan aka ce riƙon maraya akwai hadari amma Allah bai sa shi ya yi wahalar da ɗan adam ba zai iya yin sa ba don haka yasa ya kau da wannan idan ka ce ai amana ga kasuwanci yana da wahala sai Allah yake la nukallifu nafsan illa wusa in dai al'ummar annabi ne ba mu taɓa tsora ma rai aikata wani abu ba sai abin da rai zai iya kaga ya faɗa suratul bakara aya ta 286 ya faɗa suratul an'am aya ta 152 haka nan a suratul a'raf farkon sura aya ta 42 yace wallazina amanu wa amilus salihati والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات وأن سكي إيماني سكي أيكا قري لا نكلف نفسا إلا وسعها أشي كاغا أيكين دا دك يزو na imani daga bakin manzon Allah duk aikin da annabi ya karantar da mu na imani duk aiki na jiki wanda manzo ya karantar da mu babu abin da ya gagare mu shi ne abin da Allah yake ta maimaita mana wallazina amanu wa amilu salihati la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun ana gaya mana waɗanda suka yi imani suka yi ayyukan kwarai dama imanin da aikin kwarai din ba a saukar da shi yadda rai zai kasa yi ba to wanda ko ya iya yi to waɗannan su ne 'yan aljanna Allah ka samu ne ya kuma faɗi hakan a suratul mu'minun aya ta 62 wala nukallifu nafsan illa ولا wus'aha نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون wala nukallifu nafsan illa wus'aha ba ma dora ma rai aikata wani abu sai abin da rai zai iya aikata wa ladaina kitabun yantiqu bil haqq muna da akwai wani littafi wajen mu wanda ke magana ta gaskiya duk abin da kai ana nan ana rubutawa yantiqu bil haqq duk abin da ka aikata ana nan ana rubutawa dama shari'ar Allah ya tawwake ta ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya- ya karantar da mu saboda haka ba abin da ya rage sai dai kawai rubuta ayyukan bayi kuma Allah yake mala'iku na suna yi wa hum la yuzlamun don haka mutane ba za a zalunce su ba a ranar kiyama kaga waɗannan ayoyi sun tabbatar mana lallai shari'ar da manzon Allah ya zo da ita babu wahala shari'a ce wacce dan adam zai iya dauka zai iya aiki da ita la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha suratul baqara suratul an'am ayat 152 Allah subhanahu wa ta'ala yake la nukallifu nafsan illa wus'aha suratul a'raf aya ta 42 Allah tabaraka wa ta'ala yake la nukallifu nafsan illa wus'aha a suratul mu'minun aya ta 62 wa la nukallifu nafsan illa wus'aha sannan sai yake wa ladaina kitabun yantiqu bil haqq wa hum la yuzlamun amma idan ka kwatanta da waɗancan al'ummomi da suka gabata to babu shakka zaka taras akwai bambanci akwai bambanci ta sashin saukin shari'a da kuma tsananinsa. Akwai labarin da ya taho a cikin sunan Abidawa, sunan Nasa'i, sunan Ibn Majah, hadisin Abdurrahman bin Hassana, Abdurrahman bin Hassana ya ce wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam karaja rasulullah wa fi yadihi dari- ah, daraqa manzon Allah ya fito wata rana yana dauke da wani akwashi akwai wani akwashi da suke kiransa ad-daraqa a zamanin manzon Allah wato shi wannan akwashi kamar ah, wato an yi shi da zallan fata ne fata ce aka busar da ita aka yi ta kamar gora ita wannan fata mutane na amfani da ita wajen sarki manzon Allah ya fita da wannan zai zai kama ruwa sai munafikai suna suna cewa ai fa qala wa sun kowa ba ha kuma jalasa fa bala ilaika manzo Allah ya tafi ne sai je bawalin sa fa qala ba'dhum sai wasu munafikai suna cewa unzuru ilayhi yaqulu kama tabullu mar'a su dubi Muhammadu yana fitsari yadda mata ke yi ku dubi Muhammadu yana fitsari yadda mata ke yi wato ya guda yana fitsari yana gudun kar fitsarin ya taba jikinsa don in ka lura akwai bambanci tsakanin yadda musulmi ke fitsari da yadda kafiri yake shi kafiri bai damu ba fitsarin ya zuba a hannunsa ko a cinyarsa ko a wandon bai damu kuma wake ganinsa wannan duk ba damuwarsa bane saboda bai da kunya dama kunyar ana samun ta ne wajen da'awar manzon Allah kuma dama bai tare da shi amma musulmi fa yana hattara kada musulmi kada wani ya ga al'aurarsa yana tsoron kada bawalin ya taba hannunsa kada bawalin ya taba suturarsa kada bawalin ya taba cikinsa da kafirai suka ga manzo Allah yana wannan hattara irin yadda zai yi bawali suke cewa duk shi kamar kamar mace bai yana tsoron fitari in ji munafikai shine sai manzo Allah ashe ya ji su yana nesa amma Allah ya kai maganar kunnansa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya same su sai yake wai haka kai kanka amma alimta ma asaba sahiba bani isra'ila baka san labarin abin da ya auku da wani daga cikin bani isra'ila ba baka da labari kanu idza asabahum al-bawl karahu bil makarib a zamanin annabi Musa in ka yarda wajen fitsari ya taba jikinka ba a sa ruwa a wanke zaka nemi almakashi ne ka yanke gurin in ji manzon Allah. A zamanin annabi Musa idan ka yarda fitsari ya taɓa jikinka, a ba maganar ruwa ba ne. Idan ka ji an ce ruwa Allah ya saukar da ita ta zama mai tsarkakewa ga annabi ne. Annabi ne kadai aka sauke masa wannan. Fana ahun sahibuhum an zalika mutane suka dinga cutuwa suna ta yanke jikinsu da almakussa saboda haka sai aka samu wani kangarere mai taurin kai wanda ya ce wa banu Isra'il ku fita sha'anin Musa kawai zai har zai dinga gana muku irin wannan azaba dan fitsari ya taba jikin mutum sai ya sa almakashi yake fatar sa manzo Allah ya ce kun ga wannan mutumin da ya hana banu Isra'il bin umarnin Allah fa huwa yu'azzabu fi qabrihi maganar da nake muku dinnan a yanzu a yanzu dinnan ana mar azaba a cikin kabarin kaga tun zamanin Annabi Musa kenan ake ma wannan azaba har zuwa zamanin manzon Allah a kwanciyar kabarinsa don me ya hana mutane aiki da umarnin Allah subhanahu wataala hadisin yana sahihu sunan ibn majah hadisin 276 yana sahihu jami'i sabir hadisi na 2558 da kuma sahihu targhib hadisin 162 sharhin hadisin yana cikin aunul ma'bud wato sharhin sunan abi dawud a mujallar na farko shafi na 26 yana daga cikin dalilai waɗanda suka sa al-imam al-bukhari ya ruwaito hadisin abu musa mashari yana cikin sahih bukhari kitabu wudu babu babu qawli inda suba bawli inda subaqati qawli hadisin 224 sahih bukhari al-imam bukhari ya kawo hadisin abu musa mashari saboda ya nuna mana hadarin fitsari ya taba jikinka ko ya taba suturarka abu musa al-ash'ari tun da ya ji hadarin fitsari daga bakin manzon Allah yushaddidu fil bawl wa yaqul baya sassauci game da al'amarin fitsari yana cewa inna bani isra'ila kana idza asaba thawba ahadihim qaraba banu isra'il idan fitsari ya taba jikin ɗayan to yanke wannan gurin yake idan kayan jikinsa ne ma zai yanke haka kuma fata jikinsa hadisin yana sahihu muslim kitabu tahara hadisin 273 abu wa'il yana cewa kana abu musa yushaddidu fil bawli abu musa ashari daga cikin sahabbai baya sassauci game da al'amarin fitsari saboda wannan labari da manzon Allah ya bayar saboda hadarin fitsari saboda haka abu musa ashari ya zama yana yawo da da gora da gora yake tafiya akwai gorinsa na bawali ya bulu fi kawura ko bawali zai sai dai ya sa al'aurarsa a cikin kwalba ko wani abu ya yi ya yi tsarkinsa ruwan bai ma ta waje ba yaya kake irin wannan tsanantawa yace a gafa abin da manzo ya faɗa da kai shi inna bani isra'ila kana idza asaba jilda ahadihim bawlun qarabahu bil maqari manzo Allah yace banu isra'ila idan fitsari ya taba fatar dayan su to yanke gurin yake yi da almakashi idan ku haka zai tabbata a zamanin banu isra'il to mu yanzu da Allah ya tawake mana da ruwa ai sai kuma mu mun karɓi sauƙin amma wancan tsanani game da bawalin ai Allah bai ɗauke shi ba kaga Allah ya sauwaƙe mana hukuncin ne hukuncin idan fitsari ya taɓa jikinka yanzu maimakon ka yanke sai ka sa ruwa amma kuma najasar fitsarin fa an canza fitsarin tana nan najasa kamar yadda take a zamanin Annabi Musa alaihi salam haka nan take a zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunda kuwa najasa ce ta samu irin wancan tsanantawa to akwai bukatar a yanzu kai ma kai haka zaka ga mutane ba su kulawa musamman irin banɗaki nan da ake zama kan makewayi sau da yawa zaka ga mutum yana bawalin yana watsuwa jikinsa amma bai sani ba bai ma damu ba bai damu da cewa fitsarin yana dawowa jikinsa ba wanda akwai bukatar ka mai da hankali saboda babu shakka fitsari ko da ɗigo guda da yake jikinka kai ibada da ita kai kai ibada da wannan ɗigo na fitsarin Allah ba zai karba ba saboda haka akwai bukatar mu mai da hankali wannan yasa Abu Musa Ash'ari ya zamanto yana tsanantawa amma cewa shari'ar manzon Allah akwai wahala na babu sai dai abinda malamai suke cewa ko da yake an ce babu wahala baya nuna cewa wato abin nan baya nuna cewa za a samu wuya ta sashin aikatawa saboda shi dan yana tare da bawa shi dan yana tare da bawa ya ba kamar misalin da al-Izz bin Abdussalam yayi kenan yana da littafin da ake kira Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam al-Izz bin Abdussalam yana cikin malaman da suka rubuta littafai na ainihin qawaidul ahkam wato al-ahkam fiqhiyya farkon littafin yana cewa mashaqqatu la tanfaq la tanfaqu al-ibadatu anha inda aka ce irin wannan wahala ne wanda shedan ke sawa ai kowace ibada ba ta rabuwa da shi kamar misali idan ana sanyi kai alwala ai wannan wahalar shedan ke hana ka amma ba wai dan in kai alwalan zaka mutu ba ai ko idan zai kai ga in ka taba ruwan zaka mutu an ce ka bari ka koma mai taimama kaga nan ma an samu sauƙin kenan wal ghuslu fi shiddati sabara ko ko misali mutum yana da janaba a ce tashi yayi wanka ya tashi yayi wanka idan lokacin sanyi ne yana samun wata wahala a cikin sa wanda wannan wahala shedan ke sawa mutum tunaninsa amma ba wai zaka kasa bane dan abin da ake nufi shine shari'ar da Allah ya ba mu annabi dan adam bai kasa yin ta shari'ar da Allah ya dora wa Isra'il Allah ya tilasta su su yi koda ba za su iya ba saboda haka yasa aka aiko manzo da irin wannan rahama aka ba shi sassauci game da abin da Allah madaukaki ya tsananta a kansu na sashin dokokinsa Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah madaukaki ya gafarta mana kuskure akwai wanda ya rubuta wasu tambayoyi guda uku ya ce na farko shin ina matsayin amfani da loudspeaker a lokacin tahajjud a tsakiyar dare sautin yana kaiwa ko ina wannan tambaya mun dade muna amsawa shekara da shekaru ibada gaba ɗayanta idan za ka yi ta muhimmin abu shine ya zama ka ɓoye ta daga kai sai Allah wannan shine duk ibada ta jiki akwai bukatar mutum ya zama yana iya kokarin sa wajen ɓoye wannan ibada kar mu manta cewa bakin ibada bane ikhlas shi ke sa mutum ya ci ribar wannan ibada a ranar kiyama don haka idan za ka yi ibadan nan da'iman ka yi kokarin yinsa ta inda za ka tsira da ainihin ikhlasinka an sani abu ne mai wahala amma ka yi iya ƙoƙarinka na ga cewa ka dage wajen ka samu lada akan wannan aikin kuma babu shakka hakan yana daga cikin abin da ke kawar da ikhlasi saboda idan dai za ka yi karatu a zasu bika za ka yi ƙoƙarin ka burge dan jama'a su ji ko makwabta ko wani abu shi dan bayan da bai zuwa ga dan adam Allah ya samu gaya sannan ba buɗe lasfikan ba shi da tasiri saboda me saboda ai iyamul lailin ba dole ba ne akwai waɗanda su bacci suke so a lokacin ba sallah ba don haka ba dole bane da kamar dole ne a ce to a babu zai da an bude wani bacci yake so baccin a wurinsa lada yake samu don abinda manzo Allah ya faɗa ke bacci na mumini idan ya bi shi bisa tsari na sunna ibada ce a rayuwar mumini gaba ɗayanta idan ya yi ta daidai sunna yana samun lada akai akwai wanda ke buƙatar ya ga ya huta saboda ya wuce yana aikin wahala idan akwai karar lasfika ba zai ba zai iya hutawa wannan abu ne wanda hankalin mutum yana iya dauka amma duk da haka ta tashin hukunci malamai sun kasu kashi biyu akwai malaman da suke ganin ba laifi bane da an bude saboda ai ba duk shekara ake budewa ba wata ramadan ne wannan shine fahimtar bin ba wanda yana cikin fatawa lajna mujallad na shafi na 42 wasu malaman na ganin bai dace din ba wanda kuma hujjojin su ya fi yawa kamar ibnu al-usaymin yana cikin fatawa mujallad na 13 shafi na 74 wannan ya ce ni kan nikan ga a wasu masallatai suna yin sallar tarawih bayan raka a hudu na farko sai su huta kafin su karasa rakawoyi hudu bayan nan kuma sai su kawo rakawoyi uku wato matsayin witiri yayin da wasu idan sun sun soma ba su tsayawa har sai sun gama baki daya ta zarce ke shin wanne ne ya fi dacewa da sunna kowanne su sunnar manzon Allah kaga dama kai na fila raka'a biyu ana sallama ko a yi raka'a uku a haɗe ko biyar a haɗe wannan duk mun yi bayanin sa a darasin fatul bulugul maram kuma yana cikin littafin tajud da na rubuta bara malamai da yawa babu shakka suna rinjayar da tarawihi mai raka'a biyu akasarin malaman sunna galibin malaman sunna suna cewa in dai tarawihi ne a masallaci ba a gida za ka yi kai kadai ba to kai tarawihin na raka'a biyu kai sallama shine yafi dacewa da tsarin tarawihi na sahabban manzon Allah wanda sahabbai suka yi a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine amma idan ana maganar hada raka'a hudu da hada raka'a uku da raka'a biyar wannan Annabi yayi a qiyamul layl amma shi kadai ne ba a cikin jami'i ba saboda haka akasarin malamai suna cewa inda tarawihi ne kada a wato haɗa raka'o'i a yi raka'a biyu a zauna shi ne bi dacewa da asali tarawihi siffan tarawih a zamanin sahaba to amma al-imam abu hanifa ya ce tun da ya tabbata annabi ya yi duka ya haɗa wasu raka'o'in ya kuma rarraba su duk wanda mutum ya yi ba a cewa ya saba ma sunnar manzon Allah wannan ita duba al-istizkar mujallal biyar shafi na 237 yana bayanin yana ciki na ibnu abdul barri saboda haka kaga ya nuna cewa bayanin ibn al-imam abu hanifa shine mafi dacewa domin duka annabi yayi tunda annabi yayi ba ba daidai bane ka ce mutane kar su yi abin da manzon Allah ya aikata amma dai abin da aka fi so malaman fiqh galibi abin da suka fi so shine ka yi raka'a biyu ka zauna kai tahiya kai sallama domin akwai rigima da take biyowa ta babin sahau babin sahau ya shafi hannafila ba farilla ba to idan aka samu rikici ta wannan gefe ba kowa ke iya warware wannan matsalar ba sai mai zurfin ilimi saboda haka yasa suke cewa daina haɗawan shi da shi amma dukkan su sunnar manzon Allah ba daidai bane mutum ya faɗa saboda ya ga wani yana yin haka Allah ya samu kai wanda yace mutum ne ya sha ruwa yana zaton rana ta faɗi saboda an yi hadari gari ya yi amma daga bakin rana ta bayyana ina matsayin azumin sa azumin sa na nan sai dai idan bayan ya ga ranar kuma ya sake daukan kofi ruwa ya sha amma in dai wancan ruwan da ya sha da rana ta daga sai ya kama bakin sa ya gum to shikenan azumin sa bai bashi ba wannan shine abin da ibn tamiya ya faɗa a majmu'u fatawa mujallal na 25 shafiyar 228 اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد